آمين sahaba jama'a ne da yawa na sahabbai minhum منهم أنس وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم minhum daga cikin sahabban wanda za a iya warewa akwai Anas shi saboda dama hadamin annabi ne abu da yawa a gaban sa yakan ga abin yana faruwa wabin mas'ud nan shi kuma sakataren annabi ne dama baya rabuwa da annabi Jabir dan Abdullahi al-Ansari shi ma haka dan da ya gaji yakin tabuka annabi ya jefa wani rijiya ruwa ya ce zai zama kogi kuma da hekaran sa ya ja ya gani to yana mutane guda uku dama ba sa rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه رحمه الله بقراءته عليه حدثنا القاضي عيسى بن سالم حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو عمر بن الفكار حدثنا أبو عيسى حدثنا يحيى حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر yace ra'aytu rasulullahi inji ana rawan hadisin yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri wa qad qaruba ne lokacin sallar asr ya kusanta lokacin sa ya aka yi فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه wanda masan nasu ruwa mutane suka nema ruwa ba alwala suka nema ba in ka zo ruwa din akwai abin da aka shafi abin da aka raba masa falta masa nasu ma'ul wuru'i mutane sun nemi ruwan da za su yi alwala falan ya jidu amma kuma ba samu ruwan ba
فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوروء to fawuti annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sai aka kawo annabi aka shafe murabu aka tsaye da murabun iliya matsayin murabi din fawutiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina il wuru'i ne aka kawo annabi ƙwaryan da zai yi alwala fawara'a mm.
فورى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده
to sai annabin namu fawara sai annabi ya dora hannunsa a wannan ƙwaryan na alwala ina yi yadda hu sai ya dora hannunsa a wannan ƙwarya wa amaran nasu وأمر الناس أن يتوضؤوا منه sai ya umarci mutane su yi alwalan hannun kurin ya dora da ya dora shi kenan Allah cikin ikonsa ya ce ina wanda ba su yi alwalan ba to ku zo ku yi eh kala قال فرأيت الماء ينبو من بين أصابعه kuma Allah cikin ikonsa da yarda da nufi da ƙudura na Ubangiji saboda yadda da ya wannan annabi nasa shikenan Allah cikin ikonsa fara'aitul ma sai Allah ya dinga nuna su ana su ɗan ruwa yamba'u ai yana bubbugowa min baina sahibi tsakanin yan yatsansa nan ruwa nan ruwa nan ruwa nan ruwa nan ruwa nan ruwa nan ruwa ta sai ya zama kaman famfo ga ruwan yana fita a jikinsa kuma sarauta ne na Allah kuɗa eh a nuna mutane wani hikima ne na ubangiji wanda wanda zai sani ya sani wanda bai sani ba kuma a hankali sai ya gane eh tun daga ruwa yana fitowa a yatsan annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya faɗa kullu shay'in min al-ma'i hayyun ya eh ba komai kaga da ruwa yake rayuwa to sai aka mai da abin annabin ne ruwa in ba shi ba rayuwa ko wannan fitar ruwar ba da nan sa to annabi ruwa ne eh yanda in dai ba ruwa ba a rayuwa to gaskiya idan ba annabi ko kafiri ne ko musulmi ne ba zai samu rayuwa ba shine a baɗi ne abin da wannan fitar ruwan ya nuna na biyu kuma ana nuna wa mutane cewa shine Allah ya mallakar wa ruwan eh shi mai abu shi abu zai fita a gunsa kaga Allah ya ce ya ba alkausara tabkin sa ne to kaga tabbacin ruwan na annabi ne to a jikin annabin yake bubugowa shi ruwan kansa da muke sha yadda ka gani a nan ko a lahira ruwan gaba daya da ka gani da hasken annabi Allah ya halicci ruwa shi yasa aka nuna mutane ma kun ga yana fita a jikinsa eh to kuma shi kenan ku gane ruwan ma kansa wani haske ne daga annabi ya sa har muke jin daɗi na zahirin ma kansa haske ne daga annabi a baɗini kuma annabi karan kansa shi ne ruwa in ba shi babu rayuwa muna biyu kenan na uku kuma shi Allah ya mallaka alkausara shi ne mai ruwa kuma a nan duniya gaba ɗaya kogunan duniyan duka to alfarman annabi ma Allah ya yi su wannan wata hikima ce ta ubangiji ga mai hankali a zahiri ma shi ne a baɗini ma shi ne fatawarda annasu hatta tawarda min indi akirihim fatawarda annasu to mutanen kuma su ma alwalan da suka yi a baɗini ba wani abu ne in kai alwala a zahiri akwai amfanin ka a baɗini ma akwai zahiri dai ka kalla duk mutumin da ya ɗauki ruwa ya wanke hannu ya wanke baki ya gurgure baki ya sheƙi hanci ya wanke fuska ya sa a kunne ya wanke ƙafafu to in guraren da dauda ai kaga daudan ya zama babu to ana nuna mutane ne yadda aka yi alwalan nan to mun rike annabi duk zunubin mu zai zama babu yadda aka rike in dai an rike annabin da gaske ne yadda kaga alwalan nan ya wanke dauda to in muka rike annabi zunubin mu gaba ɗaya Allah zai mai da shi babu shi saboda nafi na qur'ani walau annahum izzalamu anfusahum zaka ga na'am ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما haka Allah ya faɗa da dai dan mutane za su zo gurinka su nemi gafaran Allah ka nema musu gafara to ai kaga yanzu ma gurin ma aka zo ba gurin ruwa ka zo fa gurin annabi aka zo gaskiya dan da ya dora hannun nasa ai ba ruwan ya gani cewa ya kuzo da ya dora hannun cewa ya kuzo to wannan kiran ja'ukan ne yayi eh wannan ruwa kuma da aka yi alwala daudan ya tafi kuma annabi ya faɗa hadisi duk mutumin da zai yi alwala in da ya wanke hannayensa duk zunubin da ya ɗauka hannun zai zuba da ruwan ko da ƙaryen ɗugun ruwan duk mutumin da zai kurkure bakinsa duk maganar da ya yi na sharri ko zai zuba da ruwan ko da ƙarshen ɗigon ruwan haka idan ya wanke fuska duk zunubin da idansa ya gani ko kuma menene zai zuba da ruwan ko da ƙarshen ɗigon ruwan haka in yayi shafan kai haka in yayi na kunne haka in ya wanke hannaye zuwa nan haka in ya wanke kafafu to gaba ɗaya annabi ya ce yanzu a yi jama'a a cikin ku mutumin da duk garin Allah ya waye yakan yi wanka sau biyar a kogi yanzu jama'a dauda ya yi saura a tare da shi aka ce a'a ba ya yi saura ba to aka ce aka aini alwala yake duk wanda yake alwala ba wani dauda da zai saura a tare da shi kaga wannan hadisi gashi nan ya zo ya fassara shi dauda ba zai yi saura ba kuma ranar gobe kiyama mu al'umman annabi da fari biyar za mu tashi wannan hannu da muke wankewa zuwa nan Allah zai mai da shi haske a lahira wannan ya haske fuskan mutu ya haske kababun musu ya haske gurra muhajirina da hadisi ya faɗa ya ce ai min asar na wuri a lahira yanzu hannunka dan ka wanke nan zuwa nan ka wanke nan zuwa nan ka wanke fuska ka wanke ƙafafu kalla ka gani da kai da na mutane da wanda yake alwalan da baya alwala ai a duniya ma duk iri ɗaya ne ka kula to amma je lahira fa Allah ya rane da haske ana zuwa lahira yanda ka san faran kaya haka hannu zai juye nan ya haske nan ya haske fuska ta ya haske ƙafafu su yi haske mutum ya tayi da fari biyar wannan hasken ba dan alfarman annabi ba ai yadda aka tashi mu haka za mu tashi to amma Allah cikin ikonsa saboda alfarman annabi za mu tayi da haske biyar sauran al'ummatai kuma su ma da irin nasu addini da irin nasu sallan amma ba za su samu wannan damar ba kuma ko da sun gani a littafin mu sun yi in baka yi imani ba ba zai yi kuma kai ne yanzu ma a ce kullum kana alwalan da safe ka yi da rana ka yi da yamma ka yi da dare ka yi da haka ba ka yi imani da annabi din ba in ka je da baki za ka tayi ba za ka tayi da hasken ba ba za ka tayi da hasken ba to wannan shine sirri kuma alwalan da ka gani cikin ikonsa sirrin da yake cikin alwala a kowane hikima da ba a sani ba shi alwala duk inda ka ji an ce za a wanke gurin da mutum zai zama mutum shi aka wanke duka da farko ka ce ka yi tsarki ka za a tsarkin nan za ka wanke dubura za ka wanke zakaranka wasu ƙofofi ne guda biyu ai wanda wutan jahannama zai shiga wannan tsarkin da kai kamar ka toshe su ne ai ka ji guda biyu to sannan idan ka tashi hannaye da za ka wanke da wannan hannun da wannan hannun dalilin wanke su ka ga tsakanin farcen nan naka da naman jikinka to yanzu ta nan akwai kofa kai ne baka sani ba shi ya sa koyan kan farce suke wayannan yahudan sai su ji sun ce ka kula da farce in kai wasa ta tsakanin farcenka da wannan to guba zai iya shiga sai ka wanke inda ba a gama yarda da su ba da kuma ƙofofin gashi na jikinka na hannu to shine sanadiyar wanke wannan hannu da wannan hannu kurkure baki ko dama kofa ce kowa ya santa kaga ka toye kofar wuta hanci ka toye kofar da wuta zai shiga idanuwa ka toshe kofar wuta kunnuwa ka toshe kofar wuta sannan kuma sai kai shi ma ka toshe kofar wuta ƙafafu guda biyu ka toshe kofar wuta to idan an duba an gani ina ne baka wanke ba jikinka ne sai kirji sai baya da sauran su sauran juma'a kai wankan juma'a farilla ne ala kullum musulmi yawwa ranar juma'a yin wanka fariratun ala kullu musulmi sannan kuma idan ka sadu da iyalanka annabi ya ce ku jijjirge li'anna ta da kullu sha'aratin janabatu karkayin kowace gayi na jikinka akwai janaba duk kokarin da yake mana kar wuta ya hige mu idan kuma idan sannan aka yi ta daidai ranar lahira dan idan mun kare da wani kiri za su zo su tambaye ka to gaskiya ita sallafa za ta tsaya ta iya kokarin idan sun zo ta bangaren kai sai ta kewaya ta je ta bangaren kai ya ce da ni ya gaida Allah da ni ya gaida Allah idan sun zo ta kafahu sai ya je ya ce da ni ya taka ya je masallaci ai kowa ya san hadisin ko idan sun je ta bangaren dama ya ce da ni ya dau alkhairi ya bayar in sun kewaya ta go ya ce da ni ya yi tsarki an zo sun zo ta baki sai ya ce da ni ya karanta alkur'ani idanu ya ce da ni ya ga ɗakin kaba da ni ya ga ƙur'ani yi ma ya kaba hujja dole sai dai tambayar ya zama ba makawa za a yi ta za a yi a hanya ta sauƙi domin wannan addinin shine zai zai maka garkuwa ya za dan ka riƙe addini da daraja wai ba addini ka darajanta ba addinin shi ya darajanta ka a dan duniya ya ruba maka asiri a lahira ya ruba maka asiri kuma duk abin da annabi ya ce a yi to wannan abin idan ka yi tunani da hankali da nutsuwa abin kanmu zai dawo annabi mu yake nema wa alkhairi shi yasa aka ce mu dinga yankin farce mu dinga wankan janaba mu dinga wankan juma'a mu yi alwala mu kurkure baki duka abadan addini addinin mu yake dawowa to mu yi wa Allah godiya kuma wannan annabi duk kokarin da yake yana yi ne kar al'ummansa ba ranar lahira wajen jahannama ya kona su to wannan shi ne dalilin da ya ce da mutanen su zo din nan to yi ma rahaman annabi yake nema mana
ورواه أيضا عن أنس قتادة وقال بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر وروى أيضا عن أنس an samu ruwaya nan daga ana da katada kamar yadda imamu muslim ya rawaito da hadisin da aka ce muslim ya rawaito to ya zo ne daga daraja na biyu daraja na uku imam imam muslim ya rawaita hadisin wa kala yace bi ina mun zo da ƙwarya fi ma'un ko ba nan bane eh akwai ruwa ya gamuru asabiya wa sai annabi ya dindin yadda hannun nasa a ruwan aula ya kade ya gamar ko ya kusan ya dilme da hannun nasa na'am قال كم كنتم sai annabi ya ce wai ku nawa ne Mm.
نعم قال زهاء ثلاثمائة haka ji ya rasulullahi ai mun kai ɗari uku da ɗoriya mu dinnan ba kaɗan ba ne duk mutumin da aka ce sun kai ɗari uku da ɗoriya to suna da yawa wafi ruwa ya ce alhum وفي رواية عنه وهم بالزوراء عند السود amma wani ruwayan to wani gu ne wanda aka fi sani a madina kusan da masallacin annabi shi ne zaura'i inda suki nan ga kasuwar madina to kusa da kasuwar madina haka yi abin a wani ruwayan kenan Mm. warwa wa an humaidu shi ma humaidu ɗawilu ya rawaito wanda humaidu ɗawilu ɗin nan ya yi wa bati ne mutum ne wanda ana faɗan maganarsa sosai a kansa yana tsaye yana sallah ma ya rasu fa. Mm, yana tsaye yana sallah ya rasu malamai sun ce sai kani Mm, to kaji mm. kuma an samu sabitu daga- da- an samu hadisin daga sabitu shi kuma ya samu daga Ha- Ha- Hassan kuma an sake rawaitowa shi Hassan din shine Hassan Basri ana Anas kuma an sake samun hadisin daga Anas duk wayannan sun rawaito Mhm. amma arwayan na Umaidu nu daga da mai wai ko nawa ne ko nawa ne a lokacin nan Mhm. ai kuka ce akalla lokacin da wannan mu'ujiza ta bayyana mun kai mu 80 Mhm. kuma misalin hakan da ya ƙara zuwa daga sabitu ɗin ya ji daga humaidu har ila yau eh na rajulan a wani ruwayan ya ce aƙalla ba mun kai mu saba'in mun kai mu saba'in
سن مر-
amma shi a zuwa ɗan da sabudu da ke ya tare da shi في صحيح
ya zo daga sayil buhari a daraja na biyu daga ruwayan da alƙama ya anhu a gare shi na daga abdullahi dan masa'udu din Mhm. sallallahu alaihi wa sallam bainama wata rana muna nan mun halarta mun halarta annabi sallallahu alaihi wa sallam walai kama ana ma ba tare da mu ba ruwa faƙalar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ita labu man ma ana farar maye wanda muke tare da su din ku tambaya don Allah ko da wani ya rage rago ruwa inda da da tambayi mutanen mu ji a mutanen namu ko da wani ya rage rago ruwa mhm. fa utiya bi in- bi ma'in aka zo da ruwa fa zabbahu aka zuba ruwan nan fi inayin a ƙwarya sun mawara a kafahu sai ya ɗora tabansa ma a sabi tare da 'yan yatsunsa mhm. rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ɗora hannun nasa shikenan Allah cikin ikonsa faja'ala al-ma'u yanbau sai ruwan ya dinga bubbugowa min baina sabi rasulullahi tsakanin yan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma saboda shi hankali ya fi yarda da ayabu da dalili in ba haka kurin ya ce a garuwan maza a garuwan in to amma shi saboda yanayi ne Allah baya abin sa ba dalili sai aka dan nemi ruwan kaɗan aka zuba bayan an zuba kuma shi kenan sai fara fita to wannan shi ne sababi in ba haka ba annabi ya ce kurin a garuwan maza a gani darajar sai aka yi haka wurin Allah
وفي صحيح عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه labarin ya zo daga bukari daga salim bin abi ja'adi shi salim dan abi ja'adi tabi'i ne amincacce eh ana rawaito hadisi a gurinsa malamai sun yi bayani sosai a kansa mu shine mutumin da Allah cikin ikonsa ya sai kansa da dirhami uku ya yanta Ya ce in ya ba da dirhami uku ya ce na yau kai na fi dawo Mm, kowanne na yau kai na fi dawo salim bin abi ja'adi eh, bi- ai ai arabat fa daga qalbil ilmi fama fama tamat lizinada da atani amirul baladi zahirin falam azan lahu to mutum ne dai labarai suke tabarwa malamai a kansa saboda darajar da Allah ya masa ya yi daga jabir ya ce a dishan nasu mutane sun ji iruwa yau mal hudaybiya ranar yakin hudaybiya da aka yi wani jeji ne tsakanin maka da ɗayi ba nan ne hudaybiya الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوردى منها
annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gaba gari annabi rakawatan annabi yana da wani buta na dama fata wada min ha annabi ya ɗau butan yayi alwala da shi وأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك Eh, wa qabalan nasu nahu mutane suka dinga biyo nufo gurin annabi suna jin kiruwa wa qalu suka je laisa inda na ma'u mu ba agun mu ba wani ruwa illa ma fi rakawati ka sai dai abin da yake cikin wannan sarkata sai da ba mu da ruwa ya aka yi
الله عليه وسلم في الركوة sai annabi ya dora hannunsa a wannan salkatar ruwa eh ba buta bane kenan tunda ya dora hannunsa dai koko ne babba eh to ya ya ya dai dora hannunsa ya ruwan to ga ji ga alal ma ya huru ruwan yana fita wai ba hankali ba ya huru yana kukuku yana ƙara kuma min bayni asabi ta tsakankanin yan yatsansa kan misalin uyuni yanda dai idanun ruwa yake fitar da ruwa haka ruwan yake fita daga in yatsun annabi kuma yana fita da ƙara saboda a tabbatar da mutane su yi imani ko wannan wata babbar mu'ujiza ce eh babbar mu'ujiza ce wanda Allah ya bai wannan annabi namu Mm.
وفيه فصل
a wannan hadisin na Salim muka ce to wai a lokacin ku nawa ne Mm.
قال
na kafala kale shi ai ka daina tambayar mu nawa ne laukun na miya ta alwin da za mu kai dubu ɗari illa kafana da ya ishe mu a wannan dan ma ya takaita duk duniya da za su taru a gurin sai su yi haruwa eh shi annabi dan wannan Allah ya aiko shi duk abin da za a nema a duniya gaba ɗaya yana daidai da abin da za a nema a duniya idan duk duniya kuna da bukatan kuɗi annabi zai warkar da ku eh Allah ya bashi abin da zai raba kowa ya samu kuma abin ya yi saura idan duk duniya ana da bukatun ilimi annabi zai ba kowa ilimin kuma ya bayar a yi saura idan duk duniya ana da bukatun ruwa annabi zai ba kowa ruwan ya sha ya yi saura haka Allah ya yi shi duk abin da zai za a nema a duniya ya yi kowa al'ummarsa ne ya yi shi to an ba ya abin da yana daidai da wannan al'umman zai ba su kuma ya rabu komai Allah ya ba shi ya ba shi na zahiri ya ba shi na baɗini na zahiri kuma duk kudaden da kaga ana kai shiwa da menene alfarman annabi ne na bada ne shine ilimi na addini eh idan kaga an bada ilimi mai amfani yana amfanan mutum alfarman annabi ne eh ilimin da aka bayar na zamanin ma alfarman annabi ne da wannan nasa na zamanin da wancan duka alfarman annabi ne kuma mun san annabin naka yayi yawa to sai a baka ilimin da zaka karar da mutane su mutanen su ji daɗi ka kuma lahira abin ya amfane ka to wannan Allah shi ne darajar da yawa sayin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mhm. wani ruwayan ya ce ai mun kai mu ɗari biyar mun kai mu ɗari biyar wani ruwayan ya ce alin wa kamsa miyata wani ruwayan ya ce mu dubu da ɗari biyar ne wakila wani ruwayan samani na alhum rajulan wajen dubu tamanin ne aw arba'ina aw kamsa wa yirina rajulan aka dai suna da yawa to ruwaye ne suke da yawa kuma an samu ruwayan wannan daga anas daga jabir radiyallahu anhu yardan Allah ya tabbata a gare su baki daya eh wannan hadisin da yana nuna cewa lokacin mutanen suna birnin hudaybiya can gurin hudaybiya din a wannan guri amma ruwaya da muka samu daga walidu dan ubada dan samiti shine walidu to an wa an ya ji daga jabir a hadisin nan na wato muslimu tsawilu to shi wancan a yakin nan ne na buwaɗi duk yakin da annabi in dai ka je ga zuwa to yakin da annabi ya tafi ne eh da ya kaje yakin kala sallam kala sai annabi ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam mhm. to nan ma an shafe abin da aka raba wa nadi din ya jabir nadin nas ka kira mutane lil wuru su zo su yi alwala maza ka kira mutane eh lil wuru su zo su yi alwala to haka annabi yake nufi ya gaya masa yace kira mutane lokacin sallah ya su zo su yi alwala ba ka kira alwalan ba in ka zo fassara ku kula ana nabin ka kira mutane ne su zo su yi alwala amma ka ce kira wa alwala to ka gani hakan ne ake nufi Mhm.
wa zakara ta bi dulihi kuma aka ambaci hadisin yana da tsawo Mhm. to wa annahu da aka nemi ruwan ba a samu ba illa kadaratan sai dai ruwa dan kaɗan ba yi ɗigo ne na ruwa ake nufi ba dan kaɗan da ya rago fi azlayi shajabin daga irin tankin nan na sulke na fata ka san idan ruwan ya zo tsari nan yana da kullu na nono Eh, irin kamar uh, kirgin saniya in aka yi sulke da shi ko guga ma dai ka kula sosai yanzu misali mu da muke amfani da guga idan ka rataye guga an ka zo ga ya zube ruwan amma Allah ya da irin in dai yana da dan wannan nono nono na na kasa za ga ya dan rage ruwan yanzu ko wani irin abin nan ne na sulke akwai irin inda yake barin nonon dabba a ƙasa ƙasan nan to sai kun ya dan yi rami haka to ko da an juye ruwan shi ruwan ta ƙasa yake zuba to wannan gurin ya zo zai dan ragu kaɗan to irin wannan raguwan shi ne ya rage asirkan
sallallahu alaihi wa sallam
to ya ka kawo annabi wannan sulken da ya dan rage ruwa faga mazahu anan sallallahu alaihi wasallam ya dilmi hannunsa wata kallama bi shayye wani magana tsakaninsa da Allah maganan da ya kuwa da adari ma mu dai ba mu san me annabi ya ce ba ya kai wa qala nadi bi jafnatir rakabi annabi da ya gama maganan sai ya ce to a zo da daren nan na mahaya tunda kaga bu- bule bakin za a yi ai ya ci gaba da zuwa kamar za a raba da za a zuba da wannan ragowar ne ya ce to a zo min da babban daren nan na mahaya Mhm.
fataitu biha fawaratuha baina yadayhi sai aka kawo wannan babban daro na mahaya wanda suke bayin dabobi aka ajiye a gaban annabi Mhm.
وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنة to wanda karar sai aka ambaci wara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dora hannunsa a wannan daro da ya dora hannunsa a darin ya aka yi وفرق أصابعه وسب جابر عليه وقال بسم الله to annabi da ya dora hannunsa ya haka ya buɗa to wancan ragowar ruwan nan na jikin sulkin sai annabi ya ce da jabir to dan dan zuba shi a hannuna dan zuba shi eh sai wancan ragowar ruwan sai aka zuba shi a hannun annabi wa qala annabi yace bismillah a wani ruwayan ma wa ala barakatul rasulillah eh haka aka bismillah wa ala barakatul rasulillah wani ruwayan kuma bismillah ne aka faɗa kadai to da yace bismillah din na'am قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه qala sai yace bar ayatul ma Allah cikin ikon sa muka dinga ganin ruwa yahuru yana ƙara yana fita min bayni asabihi tsakankanin yan yatsun wannan annabi namu Mm.
ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت sun mafara da zafanati sai ruwan ya dinga yawo a daren ba wai daren ne yake yawo ba ruwan ya dinga irin kewayawan nan wanda daren yana kewayawa yana tashi hata imtala at kankacewa na babu ruwa ya cika daro cikin yardan Allah Mm.
وأمر الناس باستقاء فاستقوا حتى رووا sai annabi ya umarci mutane ya ce to jama'a tunda kuna ji ruwa ku zo ku sha hata rawo kowa ya ruwan nan ya koshi kowa ya ruwan nan ya koshi ba wanda bai koshi ba Mm.
فقلت هل بقي أحد له حاجة annabi ya tambaya yake cewa to a cikin kwakwani mai bukata ai ba ce masa yayi ba ce masa ya akwai mai shan ruwa ba yi mana ai sirrin ake nuna muku a nan a cikin kwakwani mabukaci to yadda kaga ruwan nan shi annabi dama yadda na gaya muku shine duk abin da yake nema sai ya rage to kana da bukata kaga da zuwa ake mutum ya sha ruwa ta akwai wanda bai sha ruwa ba amma cewa ya to akwai wani mabukaci a cikin mu'ujizar kuma an sake nutsar da wata mu'ujiza a ciki eh akwai wani mabukaci a cikin ku mhm.
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملآ shi yana annabi sai ya ɗauki hannunsa daga wannan daren amma da ya ɗauki magoyi mal'a mal'a ya ai- dala yana nan fal fal fal a ciki haka ya ɗauki hannunsa mhm.
وعن شعبي labari ya zo daga sha'abi ma sha'abi tabi'i ne mai daraja mhm.
أتي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بإداوة ماء to wuce annabi an zuwa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi azbarihi a tafiye tafiyensa na fatauci bi da wata mayin an zuwa da annabi da wato sulke na ruwa dan karami ne ida wata mayi buta kenan Mhm.
وقيل ما معنا يا رسول الله شماء غيرها wa ila gaje ma ma'ana ya rasulullahi tare da mu ma mun gaira ba mu da wani ruwa ba idan ba wannan ba shine kadai ruwan Mhm.
فسكبها في رقبة ووراء إصبعه وسدها fasa ka ba sai annabi ya juya wannan ruwa fira ga wadin wani karamin ƙwarya ora izbahu ya ɗora yan yatsunsa mhm, wa ba sada kuma ya shimfida yan yatsun nasa mhm.
وغمسها في الماء kuma ya dilmiya hannun nasa a ruwa وجعل الناس يجيئون ويتوضؤون ثم يقومون sai mutane suka dinga zuwa suna yin alwala suna tayi wannan suna ga ai annabi an juya ruwan da kurin hannun zai sama ya bari ko bai fita yatsunsa ba in aka ce da mutane su yi hawa na ruwan su ya isa kowa ma ko hakan aka yi ma ya isa kowa wannan ya sha ya tayi wannan ya sha ya tayi haka haka dinga na'am قال الترمذي marwaicin hadisin ya gaya mana mai jami'u na littafi imamu Is- abu isa turmuzi وفي الباب عن عمران بن حسين ومثل هذا في هذه المواطن الجحفلة والجموع الكثيرة لا تتررق التهمة إلى المحدث به
wato imran dan husaini ya gaya mana ya ce misal hala to in ji imran dan husaini wabil babi a wani babin an ji daga imran dan husaini misal ha- kaga misalin wannan abubuwan da yake keta al'ada fi hadi na mawaɗi ne wannan gurare ne habilata wanda jama'a sun tare da yawa wai ba da mutum da ya ko biya kai ba abin sananne ne idan ka ji abin bako ne abun ka to ba ka karanta littafi ne amma idan kana karantawa ko kana ji abin sananne ne kaga wanda muka dade muna karatun a shafa da su ai kowa ya sani to amma wanda ya zuwa wani gari bai ji ba sai ya ji abin bako ne a gunsa to su ma zamanin sahabban tarurruka da yawa aka yi abin wal jumu'il kasira jama'a ne masu yawan gaske lada da darrako tuhumatu bi ba yadda za a yi tuhuma ya keto musu ilal muhaddisi bi zuwa ga wanda ya zantar da wannan hadisin Mhm.
لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه wannan ɗin al'adar sahabbai ne duk abin da zai ba gaskiya ba sahabbai nan da nan za su ce abin ba gaskiya ba ne tun da kaga kowa ya yi shiru to abin ya tabbata ne Mm.
لما دبلت عليه النفوس من ذلك domin sau da yawa dama an halarci rayuka ne akan haka eh an halarci rai akan haka Mm.
ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل wali annahum domin su sahabbai kanu sun kasance mimman la yaskutu mutane ne wanda ba sa shiru ala badin ga abin da ba gaskiya ba in dai sun ga ba gaskiya ba to su da ma tsoron Allah kaɗai suke ji ba irin mutane ne na yau ba wanda yau wani ya ga gaskiya ma an ɗauki abin duniya an bashi saboda san abin duniya yana ji yana gani sai ya bar gaskiyar to su habbai ba ruwan su ba wani abu da zaka iya ɗauka ka ba su a duniya su bushe gaskiya babu shi kuma abin da zai gaba gaskiya bane ka ce da wannan abin gaskiya ne ba abin da zaka ba su game da abin gaskiya kurin ya- sai dai ya tafi akan abin ba gaskiyan bane su haka Allah ya halice su tare da su babu wani abu da za a ɗauka ko kuma abin ya zama gaskiya ka zo ka zazzare wa mutum ido a yau ya canja magana ba sa yin haka so ba wani wanda ya yi duk duniya nan za ku zare wa sahabi ido akan abin da gaskiya ne ko ce ya ce ƙarya ne ba zai yi ba su ba zai yi ba su haka Allah ya yi su ba mutane ne irin na yau ba na yau din nan gahi nan kuma malami ne yanzu ya je game da wani basaraki saboda san abin hannunsa zai ga ya bar ayyansa ne yau suna yi kuma haka nan malami ya game da wani mai kuɗi don ya samu abin hannunsa abin da yake ba daidai ba sai ka ji ya ci abin mai kyau ne haka ne ba to wancan ba halinsu ba ne ba ruwansu kuma na yanzu ma ba za a ce duk za a yi musu kuɗin goro ba akwai daidai na Allah sai dai ba su da yawa akwai na Allah wanda Allah ya zaba da irin wannan ba za su kai ga hakan ba to Allah ka samu daga cikin su
فهؤلاء قد رووا هذا وأشاؤوه ونسبوه غرور الجماد الغفير له to ba abu layi wayannan almazakura to wanda muka ambata muku su na dangane da sahabbai wa gairi da wannan karrawa wa haka sun an rawaice irin wannan hadisi na babbaga ruwa wa sha'o kuma sun daidaita yi wa nasabu kuma sun tabbatar da hururul jama'i a inda jama'a da yawa suke tare algajiri mai yawan gaske ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوه وشاهدوه walam yankir ahadin babu wani ɗaya da ya musanta minan nasi daga cikin mutane alayhim a gare su ma da su biyu na abin da aka zantar da su anu a gare annahu fa'alu na cewa lalle an aikata haka wa shahadu kuma sun shaida da idanunsu fasara فسار كتصديق جميعهم له to kaga idan ya zama haka to gaman dukkaninsu sun gaskata abin ne a matsayin haka yake
الفصل الرابع عشر to sai fasali na goma sha hudu daidai تفجير الماء ببركته to jama'a za ku ji ya kake cewa na'am ومما يشبه هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته وابتئاته بمسه ودعوته
za ka ji abinda umma ya shi haza nau'i wannan nabiyin ya yi kama da nau'in na yanzu amma ba irin su ɗaya ba ne min mu'jizati na mu'jizarsa kamar yadda muka ji ruwa ya ɓuɓɓugo a 'yan yatsunsa to ta bajirin mai za ku ji ruwan yana ɓuɓɓugowa bi barakati albarkacinsa ba ma sai a 'yan yatsun nasa ba wabti asihi haka ne ko eh da kuma bi matsi idan ko ya taɓa abin sai ga ruwan ya ɓuɓɓugo wada waje ko yin addu'a kaga ruwan ya bubugo to nan kuma wani sabon salo ne shi alƙalin ya kawo
فيما روى مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه yana daga abin da imamu malik imamu darul hijri ya rawaito daga muwaddansa eh daga ma'aza dan jabal daga labarin nan na gazwatu tabuka ko da yake sati gazawa tabuka kagan yakin tabuka an yi shi ne idan ka duba a shajara da zahab na ibn asira ta ya gaga hijira yana da shekara tara a lokacin aka je yakin tabuka shine kuma sai a canza masa suna ce jahil usra su sojojin sai a ce jahil usra Eh, yakin sai a ce gazuwa da tabuka saboda an fita ne a zamanin tsanani a zamanin tsanani shi jabir zai kawo wannan bayanin to kafin wannan ma ai an ga wani tunda ana tafiya ɗin a lokacin raƙumi ɗaya sai kamar mutum bakwai sun yi karɓaɓe ne a kayi eh wannan ya sauka wannan ya hau wannan ya sauka wannan ya hau saboda zafin rana a zamanin ne da tafiya ta yi tafiya idan an yanka raƙumi aka yi wa naman aka ɗan fere aka fere sai a nemi duri in kun ɗora naman akan duri kun koma gefe za ga yana hayaƙi saboda zafin rana shi naman kansa yana hayaƙi an jima ya zama kilihi ya ga firar sai ku ɗauka ku cinye saboda zafin ranar ne yake gasa naman raƙon ba tare da wuta ba ba kwam to kuma hakan ake tafiya yaƙi kuma irin iruwan da ya damu mutane a yaƙin saboda tsananin iruwan sai a yanka raƙumi ɗaya in an yanke raƙumi da gudu za ku zo ku faɗa tumbin nan wani ruwan tumbi dai ka san wari ne da shi ko to wani ruwan tumbin ake tsotsa a sha ai haka aka dinga yi a yakin tabuka sai a tsotsi ruwan tumbin a shanye wani ya ya ce to kai ma ka je ka tsotsa sai ka danna bakinka a wannan kayan nan na cikin tumbin ka tsotsa ka tsotsa ka yan ba haka sai ka mutu to ana cikin haka din ai sai annabi ya tadda sai da na umar ya tadda annabi ya ce rasulullahi yi wannan fa ya dame ni ba ga ga halin da muke ciki ya ce to umar ba a nemi lada ba a matsa da ya ce a abubakar kai ya ce kurin ka gaya Allah ai mana ruwa annabi ya daga hannu ya ce to Allah mutane sun nemi ruwa to daga faɗan nan kafin ya sauke hannun ruwan ya sauka eh a nan ma kaga wata mu'ujiza ce ba mu sani ba alƙalin zai kawo ko ba zai kawo wannan ba wannan ko mai zaman kansa ne to bayan an gama sha da haka tafi a iya kewayen mutanen ne kadai ruwan bai tsallaka gefe ba to kuma gaba kaɗan za a ga wani to amma ga ruwa yadda ya fara kawa me kake cewa وأنهم وردوا العين وهي تبص بشيء من ماء مثل الشراك to wa'annahum su wannan sahabbai na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam waradul aina sannan ruwayi ne waradu kamar ka ce wara wadatu lati ko kuma warada yake cewa wa- arsalu waridahum neman ruwa dan ana kiransa da warida in ka gangara ko a ce bisal wuridu al mawrudi eh gangarawa duk wanda zai je gurin ruwa gangarawa zai kwalita wannan gangarawa shine wuridu din eh to shikenan waradul ma'a suka nufi inda ruwa yake wahiya ita kuma tabiru in ka lega rijiyar sai ka ji wulak wulak wulak za ka ji haske wannan shine tabiru din ai bi shay min mai dan kadan na ruwa za ka gani misali shiragi bai fancin takalmi ba haka dan fere ne wulak haka za ka rijiyar eh rijiya ne sai kai ni dan kale ga da kirza ga kyallin ruwan kamar dai hancin takalmi kan walƙiya walƙiya to ri- ruwan kansa ru- bai fice haka ba mhm.
نعم فقره من العين بأيديهم حتى اتجم- اجتمع في شيء fagarahu sai suka dinga kan fito ruwan eh bi aidihim da hannayensu ko suka ga hannun a rijiyar a ko in sun ebo su tara Allah ya zina hata yi jama'a fi shi aka nemo wani abu na ƙwarya dai aka dan tara ruwan to da aka tara ruwan ya aka yi ثم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه وآده فيها فجرا بماء كثير to daga nan sun maga sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi zai wanke fi wajahu annabi ya wanke fuskarsa wai dai da hannayensa fuska ya wanke da hannu to da ya wanke fuska da hannu dinnan ya ji a da ruwan rijiyar eh ana mayarwa da ruwan rijiyar fajarat bima yin sai ga hero in rijiyar ta dinga bubugo da ruwa kafiran mai yawa daga zuba wannan ruwan ne ida ka dauka amma da haka mayar ta ji kanshin annabi to nan gaba kuma ta tayi daga ruwa ta koma ruwan kudura Mm, ruwan kudura da kamar yau ne za a ji a nuna mana rijiyan aka ga sai mu sha mu sai mu je mu sha mu yi wa Allah godiya mu ce Allah mun gode ma in kun tana da shi to in kun je ko da Allah ya kai ku wannan jejin da an ci ayi nan ne jejin ta gobe kace don Allah ina rijiyan nan wanda annabi ya sha ruwa aka miyar duk da ma yanzu gurin ya zama kogi Mm.
فاستقى الناس daga nan banzakan na ga mutane suka zo suka dinga sha- sha- suka dinga shan ruwan Mm.
قال في حديث ابن إسحاق wannan hadisin an rawaito ne daga ibn isya ga imam al-magazi tun da kaga shi magana ne na yakin tabuka to ya za duk abin da ya shafi yaki shi malam isya ga shi ne mashiru a sanin yaƙi yaƙi shi yasa an dai labarin ne na yaƙi za ka je an kama sunan tun da asali an fita ne yakin tabuka insha Allah ya bai kwarewa a wannan fanni Mm.
نعم فانكرق من الماء ما له حس كحس السوائك fan karaka min al-mai malam isya ga yaje ruwan ne ya dinga kecewa malahu hisin yana ƙara ka hisi sai kaman ƙara irin na tsawa kuku haka da ƙarfi ya dinga fita ba don komai ba dai alfarman wannan annabi namu Mm.
ثم قال يوشك يا معاذ إن دالر بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا to a cikin wannan mu'ujiza bayanin mu'ujizan da yawa ne eh sai annabi sun makale ya yushe lalle ina ji bai ce da kowa bai ce ya ma'azu in dalabi ga hayatu in dai Allah ya baka dogon rayuwa to a nan ma mu'ujizan annabi ta bayyana ya samu dogon rayuwa eh ba gayyan rayuwa ba sai da ya samu dogon rayuwa ya ce inda kwananka an tara ma hawuna kaga wannan gurin to kada mu liya jina nan za ga an cika yi da gadina da inabi da tufa da abarba da ayaba duka zai cika gurin ma'azin sai da ya dogon kwana da ya biyo ta jejin kurin sai ga gurin ya zama gadina e ga gurin ya zama gadinan shi wanda aka ce zai samu dogon kwanan ya samu dogon kwanan kuma da lokacin yayi ba a yi wani abun daban ba iya gadilan din da ya faɗan aka yi to kaga mu'jiza ce ta manzon Allah ta bayyana lokacin ba gona bane gurin jeji ne ba komai eh gurin bai zama kuma gari ba maimakon a ce gurin ya zama gari a'a mu'jizar annabin sai ta bayyana sai gurin ya zama gadalan din aka ce gurin da dibine da inabi da duk abin da ake tunani kuma gurin ga korama sa ya samu dogon kwana kuma ya zo ya ga haka kaga wata mu'jiza ce kan wata mu'jiza Mhm.
وفي حديث البراء وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما ya zo daga hadisin barrayi wanda shi buhari ya rawaita hadisi daga salamata dan akawai kamar da shi kuma imamu muslim ya rawaita to ya aka yi وحديثه أتم في قصة الهديبية wannan hadisin na zama a can muhiya bincika fi kisatul hudaybiya daga yakin nan na hudaybiya Mhm.
وهم أربع عشرة مئة ai a lokacin su dubu ne da goma sha hudu arba ayran miyatan su ɗari da sha hudu ne wani ƙaunar dubu da ɗari hudu ne to Allah dai shi ne masani na وبئرها لا تروي خمسين شاة shi wannan rijiyar baya iya wato shayar da akuya hamsin akuya hamsin ba iya shayar da akuya hamsin eh eh akuya hamsin ba zai shayar da su ba in dai za a yi bayan akuya hamsin to gaskiya sai an yi jira dole ruwan rijiyar zai kare daga zarar an fara ba akuya a hirin talatin to za- sai an shiga jira haka al'ada rijiyar yake in ya kai ga saba'in to sai an gama da jira ya aka yi فنزهناها فلم نترك فيها قدرة to da suka zo sai da suka yashe rijiya falam zuruk ya ki da radon ko ruwa ba bari ba sai da ya zama dai gahi gurin danye amma ba ruwa Mhm.
فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها
to ga annabi da ya zo sai ya zauna a bakin rijiyar shi ne jabaha eh yi bakin rijiya sunan da jabba ai shi yasa ake cewa fi ga ya batir jibbi Eh, yadda kiɗo ba da sayarati in kuntum fa'ilina abban yanzu Allah ya saka da kai jama'a mutumin mu ne na Lagos
نعم قال البراء malam barra'u ya faɗa وأتي بدلو منا فبصق فدعا wada- wa utiya bidalwin an zo da guga mina fa ba saka aka yi tofi wada a yi addu'a da wannan gugan annabi yi addu'a to amma can ai ka ce fa'ada ala jabaha eh shine fi ga ya bakin jibbi shine jabaha dan jibbi eh annabi ne ya nuna karama da yazo bakin rijiyar sai ya zira kafansa haka nan ma ya zira sai ya zauna bakin rijiya to yadda kaga annabi ya zauna bakin rijiya mu'jiza ce ai mai zaman kansa in ya ga dama ba sai ya zauna ba ka kabari ba rijiyan ka ba rijiya bane kabari to alahira haka annabi zai sauka a kabarinka eh duk tambayin da za a yi ma yana gurin eh ai ba wani rijiya ta zahiri ba ce wata rijiya ce ai wadda ake nuna da aka yi gai- aka zauna bakin rijiyar rijiyar da ba ta ba da ruwan ai ta bayar to wannan kenan na daya annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama kuma hadisi ma ya zauna bakin rijiyar wata rana a hadisi za mu tadda ba a tararwa a wa'annan amana tararwa a jam'ul jawami annabi ya ga gida da ya ga gadanan aka rufe sai ya zira kafansa a rijiyar ya zauna ya ce duk wanda ya zo ya min izini ya zo bayan sa sai sai na abokar ya nemi izini ya shiga shi ma da ya shiga bai yi komai ba ya hau bakin rijiyar ya zira kafafunsa ana nan sai da na umar ya zo aka yi sallama ya shigo ya shiga rijiyar ya zira kafafun ya ce to kar a bar wani ya shigo to malamai suka fassara wannan da cewa idan ya koma ga Allah a gun da yake an binne shi an binne abubakar an binne umaru to kar a ƙara wani eh to kaga wannan ma tawilin da aka bayar to wannan kuma rijiyar in an binne shi a an binne abubakar an binne umaru to kar wani ya shigo wannan ya nuna amma bakin ne ya zauna rijiya da me aka fassara shi da kabari to shine muke nuna muku wannan zaman da kuka ga yayi a bakin rijiya ana nuna muku ne duk dai ba wa halin da ya shiga na tsanani a kabari to annabi zai magance wannan da sharaɗin idan ka rike shi domin girman Allah
وأتي بدلو منا فبصق فدعا wa ujiya a wani ruwayan sai aka zo bidalwul minha da guga fa ba sada annabi ya tofi fada a annabi ya addu'a وقال سلمة فإما دعا وإما بصق فيها
salabata muna kowai ya ce wato abin ya bashi mamaki eh wa kala salama ya ce fa imma da ni annabi da muka je addu'a yayi ne wai ma ba ba- ko tofi yayi ne duk ba a sani ba in ma tofin yayi in ma addu'ar yayi kowanne ma zai yi in ya ga dama ma ya bar tauban ya bar addu'ar kurin yayi niyya ma shi ke tsakanin annabi da Allah ya ga haka in ya ga dama ya yi tofin dan hankalin ku ya kwanta a ce an dan toho wani abu in ya ga dama ya yi addu'ar hankalin ku ya kwanta dan ku ce yayi addu'a wannan wanda ba su san shi bane su sai da wannan tunanin su zai kwanta ai addu'a yayi ya zama haka ai tofi yayi ya zama haka mu kuma mu Muhammada masoyansa mu kar ma yayi komai yayi in ga jana tofi ko addu'a sai annabi yayi to wannan hankali ne na mutanen da suka su tofan da addu'ar da ya ke gwada man mu ba ruwan kudin annabi ne ko ma bai yi komai ba shine koma ko bai yi komai ba ma shine koman a gurin Allah
فجاشت فأرووا أنفسهم وركابهم
to da kyau daga nan ha ila yau fajashat shine idanun ruwan ya bubbugo fa'arau an fuzo su kosar da kawunan su warika bahum da kuma dabobin su baki daya وفي هاتين الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الهديبية wafi gairi hatayin ruwayatain a wani wa'annan ruwaya guda biyu hadhihi alqissatu wannan labari ce ta barkin ibn shahab az-zuhri wa bi hadith da kuma hadithin hudaybiya da aka samu mhm.
فأخرج سهما من كنانته فوضعه في قار قليل ليس فيه ماء فروي الناس حتى ضربوا بأذن ba a karaja samu aka fitar da kibiya min kinanihi a kwarin annabi fawara fi ƙara kalibin da aka sa kibiyan a ƙarƙashin rijiyan kalibi rijiya ne Mm, can ƙarƙashin rijiyan aka sa kibiyar annabi eh laifi biya ma'un babu ruwa faru yan nasu ya kai فروي الناس حتى ضربوا بأذن eh nan da nan mutane suka gani a tare rabu biya dan ai ai manzilil ibli suka dinga bugun inda raƙumi suke kwanciya Mhm.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه to kaji aka dinga tada raƙuma dai suna shan ruwan ne shi ma wani abi katada labari ya zo daga abu katada radiyallahu anhu na'am وذكر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدش في بعض أسفاره
to fa an ambata daga bayaki su mutane sun kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na yi ruwa bi ba da asafarihi a shayin tafiye-tafiyensu na'am فدعا بالمر- بالميرأة sai annabi ya alwala ya ce a kawo masa abin alwala shi ne mirati abin da za a yi kayan alwalan ana kiransa da mirati Mhm.
فجعلها في ربده ثم التقم فمها
annabi da ya ɗauka sai ya sa hammatarsa ya yi ƙarshen mujizar annabi musa ina yake sa ba hammatarsa ba ne duk annabi yana da wannan eh bai mujizar ta sa duk mujizozin annaban kuma ku kula ta tana sa ake ai ba gani ne musa daga sanda ya doka famba jazat minhu isna ta ashara aina wani wani ya ce famfa jarar kada alama kullu unafin mashiraba sai da ya daga yadda ka annabi baya duka shi in ya taba kurin na'ura ce in ka ji ana duka eh me kuke cewa wannan motar na zamani Ah, motocin na zamani da ake da karfi manuwal ne shi annabi automatic ne ya abuwan automatically ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kurin an ci gaba yanzu Eh, ana tafiya da technology ne kurin danna za a yi haka in ka danna yi kenan shi kenan sai a daddanna haka shi annabi din nasa haka yake su kuma wancan da karfi ne shi a musa sai da ya daga sanda ma Ah, wannan ordinary ne automatical kurin ko ya dore shi a nan kawai ganin ya dan taba wani abu ko nan ka ga an sa ko nan ya sa haka shi kenan yayi sa amma ba sai yayin ana yi da karfi ba wannan an ci gaba ya Allah ya bai automatically annabin mu wane mutum duk abin da annaban suke shan wahala shi ba wannan yayin ka kula za ga komai nasa automatically Allah ya masa yi mana to kaga hinan ya sa hannu Ahmad ya fitar kuma shi kenan abin zai za- za a sha ba tare da an sha wahala ba Allah ya bai duk mujizar annabi ɗari uku da sha uku ko kuma dubu ɗari da ashirin da hudu wallahi idan ka tara guri ɗaya an ba annabi irin wannan mu'ujizar eh ba wani annabi da yake da mu'ujiza annabi ba shi da shi babu shi sai dai idan ba ka fahimci abin ba to shikenan kuma sai ka ce babu mu kuma mu in mu muke magana to gaskiya ba mu haka za mu faɗa ba Eh, duk annabin da aka bashi mu'ujiza wani yanki aka dan gutsura daga na annabi aka bashi Eh, daga na annabin ne aka gutsura aka bashi a kuma kuma annabi adam ilimi Allah ya bashi mala'iku suka gaida shi asali ba shi suka gayar ba annabi suka gayar ilimin kuma ya samu ne alfarman annabi annabi nuhu mu'ujiza sa jirgin ruwa ce wannan jirgin ruwa da Allah ya ba annabi nuhu a gaban jirgin sunan abubakar aka liƙa a kudu sunan umar ne yamma usman nan ali sannan jirgin ya tashi ba duk malamai din inda suna bincike za su gane haka ku ce da malami ya duba littafin da kayakul akbaru fi badawu zuhur fi da kayakul tuhur in ya gama wannan ka ce injini ya duba kisasul anbiya'u in ya hada littattafan biyu zai ga wannan sunayen da na faɗa sunan umaru abubakar usman ali sannan jirgin ya tashi to usman da abubakar da ali na su waye abin da ya za ka ɗora sunan usman abubakar ali ɗin su kansu da suka raba annabi to allah ya tada su a yadda suke sun zama wani abu aini daban idan ka ce abubakar sadiq to mamaki za ka shayi abu da ka faɗa uku ne bakar uku ne uku da uku nawa ne shida ne to in za ka faɗa al-sadiq din akwai ma'arifa ka haɗa biyu shida ga biyu nawa ne to sadi da dal nawa ne ya da ƙaho nawa ne sha biyu haɗa biyu sha biyu ne shi ne la ilaha illallah muhammadar rasulullah haka abin yake eh in ka ce umaru nawa ne umaru uku ne harabi uku ne eh umar ibnu zaka ce umar ibn kaddab to umar kaga idan ka ce ibnu kaddab uku ga uku nawa ne shida ne al zaka sa nawa ne takwas ne eh sai kadda kadda nawa ne uku nawa ne sha daya sai babu ne sha biyu umar ibn haddab sha biyu ne ai sai kuma aliyu nawa muka samu ibnu nawa muka samu shida abi nawa ne tara ne aliyu bunu ne aliyu ne bunu aliyu ga uku ga bunu nawa ne
shida shida ne aliyu bunu shida ne eh bunu shida ne abi tara ne tara za zo ali tara ne a ba tara ba ne aliyu a ɗauke alifan ne aliyu ne bunu shi ne gaya muku ai aliyu bunu biyar abi uku ne ruwan takwas ɗa biyu lip sha biyu shi ne sha biyu ne sai usman sai usma usma hudu ne nu usmanu ko ne baban nasa ne kuɗe ne bin affan usmanu mun samu shida ne us biyu ne ma hudu shida ne kenan ko a ai akwai alo baki to koyi ne us yawa ma dan da alo biyu ko hudu nu biyar kenan Usman ibn nawa kenan?
Bakwai kenan.
Ibn fa?
Wanda oh takwas.
Takwas. Eh, apa apa sha ɗaya nu apa nu sha ai ba a kudan su da da annabi kowanne sunan yana daidai da kalmar shahada ai eh kowanne arabin ka duba sha biyu sha biyu sha biyu sha biyu haka suke eh saboda darajar wannan annabi namu ai Allah ba zai duba manyan mutane raba annabi ba sai da wani dalili kuma sannan suka yi daidai da sunansa su ukun nan kuma da ka kalle su duka kalle su abin da ya baka mamakin da kuma baka taba irinsa ba abin mamaki da za ka yi in za ka faɗi aliyu da me kake rubuta an baki to umaru fa an baki usman fa kai ka taɓa tsammanin da haka ne ta gaga to abubakar fa alu to abin da ake so an baki an baki an bakin tunda iri ɗaya ne to haɗa su gora ɗaya shi abubakar daban ake ajiye sai kai alu in ka ajiye daban wannan su kun kada su a gora ɗaya ahmadu ne yau ahmadu ne su wannan irin su ɗayan gora ɗaya ke ja da haƙaramin da mun jayen da dal gora ɗaya za a ja su na musu jan gora ɗaya tunda irin su ɗaya ko ne gora ɗaya ne shi yasa aka haɗa su a gora ɗaya yi wannan an baki wannan an baki to me za a raba haɗa su gora ɗaya shi abubakar ba aka ce yi da mai yake ajiye a matsayin ado a abubakar shi yasa ya kuma in ka kula sai an aka faɗa idan aka faɗa a ɗan sannan ake faɗa a madadin shi yasa daga annabin sai abubakar ɗin ya gada sannan su suka zo haka ka ji dalilan su kenan yadda za ka yi mamaki ka gani abin zai baka mamaki kuma gaba ɗaya halifancin nasu a shekara talatin ya ƙare eh shekara talatin ne daidai kwana talatin na wata kowane shekara da haka halimancin ya ƙare bayan shekara talatin sai mulki talatin ɗin kuma ya ƙare za a sa wata shida na sai na hassan a nan talatin ɗin ya ƙare sai na abu ƙarshe shekara biyu rafi ya yi bai ƙara ba daga shekara biyu sai da na usman umaru shekara shida ya yi nawa ne biyu da shida malai abdullahi biyu da shida takwas sai da na umaru sha biyu ne ashirin haka aka samu ko kwa gwana wanda muka bari ne sai da na shekara ashirin da hudu muke so ya bamu shekara ashirin haka samu kenan to sai da na aliyu shekara shida ashirin da shida ko ta wanda muka bari sai da na umaru na ga goma ne na ga goma wancan sha biyu an gama ashirin da biyu nan gabi ashirin da hudu sai da na ali shekara hida talatin annabi ya ce bayan shekara talatin abin zai juye ya zama mulki daga nan da sai da na hassan shidan hassan din wata hida aka hada talatin daga nan zamanin ya zama na ma'awiya bayan nan ya ce mulki ne a ruran za a dinga zalunci shine zamanin su ma'awiya ya yi ta tafiya haka to hakan ma da gani a haka Allah ya bar su shekarunsa da suka yi kuma kowanne sai da na abubakar ran da annabi ya bar duniya yana da shekara 61 a duniya da ya biyu ya tadda 63 na annabi ya koma ga Allah sai da na umaru da ya goma sai ya zama 63 daidai ya koma ga Allah sai da na usman da ya sha biyunsa ya zama 63 daidai ya koma ga Allah sai da na aliran da ya cika shekararsa shida a nan ne shekararsa ya zama daidai sittin da uku ba tsari ya koma ga Allah da kowanne rayuwar ma in sun tarar wannan to sai su yi baya in sun tarar wannan sai su yi baya su haka Allah ya tsara su to banda kuma wasu abubuwa na Allah wanda kuma Allah ya ɓoye musu mai zaman kansa na sirru tsakaninsa da Allah Allah ba ma albarkacin su to mu je gaba kaɗan na'am faj'alaha fi ribnihi summa iltaqama famaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ya sanya nan a wato hammatansa fi ribnihi ya sa a hammatansa me kake cewa summa iltaqama famaha kuma sai shigar da bakinsa a ciki ya tsotsa mhm.
fallahu a'lamu nafasa fiha am la Annabi ya sa bakinsa haka ya yi tofi ne a cikin amla ko bai yi tofi ba wannan ne dai in ji malamin ya ce ba mu sani ba Mm.
fashariba an-nasu hatta ra'u wa mala'u kulla ina'in ma'ahum wani riban nasu mutane kowa ya sha hatarau sauko shi wa mala'u kullu ina ilma'u kowa ya cika sarkensa na'am fa kuyila فقيل إلي أنها كما أخذها مني fakuyila ilai sai kiriya annaha kama aka zaha minni da aka tayi bayarwa kamar yadda ya karba abunsa haka aka mayar eh ruwan bai ragu ba وكانوا اثنين وسبعين رجلا ai sun kai kimanin su saba'in da biyu وروى مثله عمران بن حسين ابن حسين kuma an rawaci misalin haka daga imran bin husaini din shi mutum ne wanda da mala'iku ma suna hada hannu da shi Mm, mala'iku sau da yawa za ga suna masa wannan da yake da suna suna masa musabiya to mala'iku suna gaida shi sai shekaran da aka yi masa lalas to daga shekaran nan ko mala'iku ba su ƙara gaida shi ba Mm, ba su ƙara gaida shi ba daga nan ko lalas ɗin ne ba sa so Allah shi ya sani to kaji dalili Mm.
وذكر الطبري حديث أبي قتادة رضي الله عنه على غير ما ذكره أحد الصحيح to labari ya zo daga dabari Muhammad bin Jariri dabari shine malamin tafsiri duk wani malami da za ga yana tafsiri to daga nasa yake ɗauka ya ji hadisin nan na kattada ala gairi ma zakarhu ala fi sabani yadda malaman hadisin suka ambato Mhm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل موتة عندما بلغه قتل الأمراء to anna nabi sallallahu alaihi wasallam karaja bi annabi ne ya fita da su mumiddan domin a taimaki li ahlil mutata ga mutanen mota da alƙarya ce tsakanin tabuka da hawariyu na bisham a sham inda ma balagahu yayin da labari ya zo ga annabi aikatar al'umarai an kashe an kashe manya-manyan mutane ai uhum kaman zai da dan harisa an kashe shi kaman jafar bin abi talib da abdullahi dan rawa kuma dama abin ba bako bane annabi ya faɗa ai lokacin da zai ba da tuta annabi ya ce idan kun je yaƙi da farko zai da ɗan sabitu annabi ya ce shi ne kwamanda shi ne zai zama kwamanda zai da ɗan sabiti to kuma duk lokacin da aka yi zai da ɗan sabiti annabi ya ce to abdullahi ɗan rawaha ya karɓi tuta shi ne mawaƙin annabi idan an kashe abdullahi ɗan rawaha annabi ya ce to daga baya sai wannan jafar bin abi dalib ya karɓi tutan eh to idan har an kashe shi ya ce khalid bin walid ya karɓi tutan amma Allah ya yarda to da shi za a yi wannan buɗe yaƙi to haka haka yanda annabi ya faɗa labari ya ka aiwayen nan bayan Allah da an kashe su Mm, ana cikin yaƙi ya kai ɗayan Abdullahi ɗan rawa ya karɓa Abdullahi ɗan rawa ana kai Jafar bin Abi Dalib yayin Sayyidina Ali ne Mm, da shi da Sayyidina Ali uwa ɗaya uba ɗaya Jafar bin Abi Dalib da Sayyidina Ali uwa ɗaya uba ɗaya eh Aqil bin Abi Dalib da Sayyidina Ali uwa ɗaya uba ɗaya da kuma Sayyidina Ali da kuma Umar Hani da uwa ɗaya uba ɗaya suke bintu Abi Dalib to yi ne lokacin da hijja barin ya karba ba hijja da musan sa bai da su gidan sai da na ali diya da gidan sa haka suke ba wani wanda ba jarumi ba haka Allah ya yi su to jabar din da ya karbi tutan bin abi dalib ana yaki ana yaki sai yakin ya kai yaki yana rike da tuta aka sare masa hannunsa na dama to kaga kana yaki aka ji an tare hannunka na dama jini ma ya ta nan kuma ta dantse fa aka datse kuma tutan yana hannun amma Allah cikin ikonsa sai da ya yi sauri ya mai da tutan zuwa hannunsa na hagu Eh, ya rike dama takwabinsa yana hannun dama tutan yana nan sai ya sauri irin wannan dungulman nan na nan da ya matsaye tutan haka sai ya ɗau takwabin ya koma hannun dama nan yana yaƙi nan tuta sai aka sake sare hannun mai gyarzun hannun dama to shi kenan tutar sai ya rike a kafa haka da ɗan dungulumin hannunsa sai aka sare kafar iya cinya sai ya sauri ya mai da tutar zuwa kafansa na hagu da dungulumin hannu ya rike sai aka sake sare kafan dama da aka sake kafan dama da ya yi kukan kura nan ba hannu nan ba hannu nan ba gaba da ya yi kukan kura yana saman doki sai ya dira a ƙasa da ya dira yi yaka yi yaka ya gigara tutar ya nutsar da ita a ƙasa tutar ya tsaya da rabu aka sare kansa da aka sare kansa sai ga tutar yana la ilaha illallah tutar yana kaɗa man bai bar tutar ya je karba ga yi ya tafi layira man tutar tana fal fal fal fal sannan haka za a karɓe tutar to shi ma ko da kana jin jarumtan sai da na ali to ka ji nasa shine lokacin da annabi ya yi isra'i ya yi mi'raji ya je gidan aljanna wani ruwayan annabi da ya ce da ya je gidan aljanna ya ce an canjawa jabar bin abi dalib hannayen nasa da fukafuki yanzu duk inda mala'iku suke tafiya da shi suke tafiya eh shi yanzu fukafuki Allah ya miyar masa to ran da annabi ya ji labarin abdullahi zaid ibn harisa an kashe shi abdullahi ibn rawaha ma ya mutu jabir ibn abi dalib to annabi anan yayi zaman makoki a gidan jafar ɗan sai da ya zaman makokin kwana uku kai kana cewa kar ai zaman makoki ko rahin ilimi ne ko rahin sani ne to muna gaya ma daga yau annabi ya yi zaman makoki wannan magana kuma da muka faɗa duk malamin da ya san wani abu daga hadisi baya musu kuma littattafai suna nan a labarai annabi da ya zaman makoki wannan sadakan na abinci da yake a makoki ma ya ce a yi shi ya ce a dinga sadaka na makoki annabi ya ce ku aika gidan jabaru abinci yau halin da suke ciki ba za su iya dafa abinci ba aika abinci a gidan ne annabi yake nufi sadaka yi kuma yana zaune a kofar gidan sai da ya zauna kwana uku kullum ka zo annabi yana zaune sabai sun zo an bar kofar gidan annabi an zo kofar gidan jafar ana zaman makoki annabi ya ce a kamun ƴaƴana yana nufin ƴaƴan jafar din da kawo sai ya ce musu ina wanzami ya ce ganin aske kansu annabi ya sa wanzami ya aske musu tankwal duk ƴaƴan ya shafa kansu ya ce kar ku damu ni ne fa babanku in ya shafa kan yaron ya ce kar ka damu nan gaba ni ne babanka ya annabi ya shafa kan wannan yaron ya shafa kan yayan duka ya ce kar ku damu ni ne babanku kun ji ko eh to ya ce ba komai kar ku ce ba babanku ni ne babanku to annabi sai da ya zauna zaman makoki kwana uku an zo ana jimamin mutuwan wannan to mutane inda za ka san wani yahu wani yanzu a ce ka rasu annabi yana ma zaman makoki kai manya gyara masa sabon mutanen namu musulmi ne yan kome ba ma fahimtar juna da su karka ce kar a yi zaman makoki zaman makoki nan baka yi ba fa in wani bakin ya sai an yi haka ne yanzu mutumin da ya ce ma kar a yi zaman makoki idan baban gwamna ya rasu za a gan shi a gurin ai sai gaje ka ce da gwamnan bidiya ne ranka da ya a tashi ranar bidiya ne ka ta samu ka dinga gaya masu karamin karfi bidiya kuma in wani abu nan babba ya zo su sai su zauna kwanan nan wani gwamna ba tsohuwar masu bidiya wanda ya saba shari'a to sai a yaƙi wannan bidiyar da ya saba shari'a ba zaman za a hana ba mun ga zaman makoki na kwana uku mun ga kuma yin sadaka kuma malaman ma sun faɗa sun ce a yi wa mamace sadaka babu laifi a yi masa addu'a babu laifi ina fata kun fahimta wannan shine abin da ya zo hadisi Allah ya saka da alkhairi
وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم
وذكر أجيان بتي حديث من أو wanda wannan hadisin ai a cikin wannan hadisin da aka ambato ai kada da ala gairi ma zakarhu ahla sahih ana nabi sallallahu alaihi wasallam karajulin annabi ne ya fita da su mumiddan yake taimako li alal mutata inda ma balaga hu qatalul umara'i zo ka zarkara hadisin da wani fi mu'jizat ajiyan baji mu'jiza da wa ayatin da ayoyi lin nabi ga wannan annabi namu
wa fihi ilamuhum annahum yafqiduna al-ma'a fi gadin wa bi daga cikin wannan labarin dai annahum cewa ilamuhum ana sanar da su annahum yabqiduna alma'a sun rasa ruwa fi gadin wahe garin gobe suka rasa ruwa wa zakara hadisal mira'a daga nan kuma aka ambaci hadisi na mira'a din qala wal qaumu zuwa salasimiatin qala yace wal qaumu su mutane zuwa salasimiya da babu babu dai sun kai kaman ɗari uku da ɗoriya zuwa ɗan ɗoriya ne sun kai haka wa fi kitabi muslimin annahu qala li abi qatada radiyallahu anhu amma a hadisan na muslimin annahu qala li abi qatada annabi ya ga wa abi qatada eh bas alayya mira'ataka ba innahu sayakunu laha nab'un yace ibas alayya mira'atuka eh ka kiyaye wannan wato buta taka fa innahu sayakunu laha nabar da sannu buta taka ta ya ga abin mamaki wani abu zai faru annabi ne gan shi da dan butarsa da sulke shi ka rike sulken nan naka fa gaba kaɗan akwai wani sirri da zai bayyana a sulken rike kayan ka da gari to sai da ya faɗa haka daga baya wannan sirrin ya bayyana wani annabi yana gaya masa haka da ido wani kuma a mafarki eh wata tsohuwa ma ai haka annabi ya gaya mata wata rana ana tafiya ana tafiya in kun duba littafin shawayi da haka na ismail ibn yusuf an nabahani za ku gani ko kuma sa'adatu dare na Ismail ibn Yusuf an-Nabahani to duk ya kawo hadisan a wannan littattafan wata baiwar Allah ce wasu ayari ne suna tafiya na karabka a cikinsu sai wani mutum shi bai da aiki sai zagin abubakar to Allah cikin ikonsa suna tafiya suna tafiya da kwana ya ƙare a inda kwana ya ƙare wannan mutumin ya mutu to saboda za su yi masa kabari aka rasa abin da za a samu sai wani diga wata mata aka ja ka tambaye ta aka ce da Allah kina da aran diga ki bamu wanda za mu je mu tona rami wani dan uwanmu ne gashi gashi ya rasu ya ce ba ni da wani diga sai dai wani abu na ne mai kama da diga dan da amma duk na karfe ne amma fa da ya raɗi kun yarda idan kun je kun binne za ku mai rumin kaya na kusan da wani suka ce za mu mayar miki kun yarda sai da suka yi alkawari sau uku ya ce to gashi da aka ji aka binne mutumin Allah cikin ikonsa sai suka manta sau gama da wannan karfan nata suka binne sai matar ta ce ina kaya na ce a manta muka yace ai ba maganar manta ku tono ku bani ku tono ku bani aka ga rijiyar da aka tono kabarin gaba ɗaya abin ya zama anko ya naɗe masa anan sai naɗe masa anan dam ɗaure haka sai tsohuwar take kuka ce baiwar Allah me ya ce wala annabi na gani a mafarki ya zai min gargaɗi ya ce wannan fa karfan naki ki kula ya ɗauki karfan na ya nuna min ya ce in kin yi wasa za a mai da wannan karfan naki ya zama an kwaga mai zagin abubakar kar ki sake da kayan ki ya min gargaɗi sau uku na gan shi a mafarki na gan shi a mafarki ya ce wannan karfan naki ba in ya zo gargaɗin da yake muku wannan karfan naki ki rike kayan ki sosai ba kar ya zama an kwaga mai zagin abubakar yau kuma gari sakaci ya sa na bari ya zama an kwaga mai zagi ya ga an kwaye ce to shi wannan mutumin tun da na ga ɗaure ku warware ku bani ni annabi ce mun ya kar ya zama an kwame ya ga ta tsawon nan zagin abubakar din yake zagin sai ya ga ce to sadaka rasulullahi eh to yadda kaga an sa wannan an kwa duk masu zagin abubakar a lahira kafin su ga wuta ma suna tayi da ankon za su tashi da ankon za su tashi kar ka yadda ko mutum ka yana zagin abubakar kar ka zauna kusa da shi eh in za ka hana ka hana shi shi ma Allah ya gire in ba za ka yi hana shi to kabar gurin kabar gurin ba addini bane ba addini bane ai ba ma abubakar ba kafiri ma an kaza ga ba addini bane Allah ya ce ku daina zagin kafiri in kun zage shi sai ya zage Allah in kun zage shi in ya tayi ni zai zaga saboda shi bai san daraja na ba kuma waye ja mun zagi ku ne sai a yi ƙasa annabi ya ce musulmi dan uwanka wannan in ka zage shi sibabul muslim fasiki a ran da ka zage musulmi ka zama fasiki wai kitalun kai da musulmi idan kun fara faɗa annabi ya ce ya zama kafirci to an an an hana zagin kafiri ma an hana zagin musulmi ka zage sahabin annabi kuma ka ce da wannan abin shine addini ka zauna da kai da Allah lafiya zai yoyu ai ba zai yoyu ba ai tsakaninmu da su sai addu'a ta alkhairi san barka san barka a sanadiyar sun ma kai ga inda ma kai duk darajar da Allah ya mana ba dalilin mu bane albarkacin su ne wani ba wani mene shi ba komai bane wayannan bayan Allah su suka nuna mana annabi sun yi manzon Allah gara na zahiri annabi ya musu na badani kuma annabi ya kuma ya musu gara na zahiri yana kallon Abubakar annabi ya ce na baka aljanna duk malamin duniya ba wanda zai masa wannan duk malamin duniya fa nake muku annabi yana kallon abubakar ya ce na baka aljanna yana kallon umar ya ce na baka aljanna yana kallon usman ya ce na baka aljanna ya kalli ali ya ce na baka aljanna sa'ad ya bashi aljanna sa'id ya bashi aljanna abdurrahman dan aubi aba ubaida amir ibn jarrah sa'ad ibn abi waqas mutane goma annabi ya raba aljanna to su abubakar din shine na farko da aka ba aljanna kuma ba ka da aikin yi yasa zaka zage ko kana gan ka zage za a fasa bashi aljanna annabi ya riga ya faɗa ba ya ƙare ko to annabi tun a duniya saboda yarda da su da amincewa da su duk mutanen nan annabi ya ba su aljanna su kuma da suka tayi dan ran annabi yayi daɗi abubakar ya ɗau yarsa ya baiwa annabi umar ya ɗau yarsa ya baiwa annabi annabi kuma dan ran wasu yayi daɗi ya ɗau yarsa ya ba ali ya ɗau yarsa ya ba usman to shi ya sa mu yi hankali wayannan bayan Allah sai Allah da ya yi su eh wallahi idan an zage su bari in gaya ma gaskiya wanda baka taba sani ba yau ka ji na rantse da Allah idan an zage su ranka yayi daɗi ma kai dan wuta ne ba sai kai zagin ba wallahi idan dai an zage wa'annan ka dan ji daɗi a ranka wallahi kuma idan dujil ya zo sai ka bi shi ko ka iya kara dubu a kabari dubu a kabari in dai dujil ya zo wanda ya zagi usman wallahi sai ya bar kabarin ya bi shi ka daina ganin cewa fa tanan dujal wai wai ba ba kana ka mutu ba ba a tsira ba ai eh an tafin amma ba a tsira ba duk mutumin da yake kin sahabin annabi bayan dujal ya bayyana kana kabari ka yi hekara dubu dujal ya zo sai ka bi shi wani magana ne na faɗa ba malamin da zai musu babu to me yasa ake shiruwa san zuciya ne san zuciya ne kuma annabi ya ce da sai da na aukar duk maƙiyinka in ji annabi ya ce duk maƙiyinka ɗan wuta ne duk maƙiyinka ɗan wuta ne wa ya faɗi maganar annabi wanda yake neman marjahi zai mace to duba ruhul bayani a hakan ma wani irin karamci na muku akwai maganar da ban faɗa ba a hakan ma saboda an yi an yi mubalaga sai da aka je makura aka kure aka ce ko mutum mai matsayi kaza ne ya ƙi ka ɗan wuta ne shi saboda haka ka daina gani wai shiga wutan ba wani wahala ba ne eh wai kana ƙin Allah ya shirye shi sai ya daina to mu je
wa zakara to nahwahu misalin haka kuma aka ambato wa min zalika hadithu imran bin husayn kuma daga wannan akwai hadisin imrana dan husaini wanda muka ba ku labari dangane da mala'iku suna musabiya da shi حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه عطش في بعض أدبارهم
to yayin da annabi da sahabbai ruwa ya same su a yayin tafiye-tafiyensu فوجه رجلين من أصحابه ko waje a nan aike ne shine waje fa arsala rajulai ne kenan Annabi da ya yi tare da ita tana da teki na ruwa guda biyu eh annabi ya ce ku je za ku same ta Mm, za ku samu wata mace idan kun same ta za ku same ta ta dan dauki ruwa tana da teke na ruwa irin allafta dan nan za a je a dauko ruwa Mm.
فوجداها وأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
to sai aka ja ka da ita aka zo da ita gurin annabi sallallahu alaihi wasallam Mm.
فجعل في إناء من مضادتيها وقال فيه ما شاء الله أن يقول wal daga nan faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai zan yi fil inayi a ƙwaryen da yake gunsa in mu za da ta yi ma wannan tekin ruwan guda biya ka dan jujjuye dai haka wa qala bihi ma sha Allah an yaqula abinda annabi zai faɗa ya- ya dace ya faɗa mhm.
ثم عاد الماء في kuma المضادتين sai aka sake mai da wannan tekin nata ruwan nata mhm.
ثم فتحت أذاليهما sai aka bude bakin dama nan taiki ne nan haka to da aka juya annabi ya addu'a sai aka mayar to sai aka bude kullutun da ruwan zai zuba dama ta kullutun ruwan yake zuba sai aka dan bude kullutun haka Mhm.
وأمر الناس فملؤوا أفئيتهم حتى لم يدعوا شيئا إلا ملؤوه to sai aka kira mutane aka ce jama'a ku zo kowa ya ebi ruwa ruwan kamar zai kare tur yana zuba kullun ya ci gaba da zuba sai aka aka nemi ruwan suka cika kwararrakin su a dalam ya da'u ba abin da suka bari na wani abu illa mana uwa sai da suka cika fal fal fal fal fal mhm.
قال إمران Mhm. imran dan huzaini yana cewa ويخيل إلي أنهما لم تزداد إلا امتلاء ai wannan sulken da wannan taikin fa bayan an gama yaya da kowa ba abin da ya ƙara ƙara cika ma yayi falfal ita ma natan ya cika ثم مر فجمع للمرأة من الأزواج حتى ملأ ثوبها kuma amara sai annabi ya umarni wajen ya lil maradi ga wannan matan min al azwadi a dan bata guzuri haka hata mala ba aka cika mata riganta da guzuri ba mu san abin da aka bata ba zinare ne azurfa ne kuɗi ne Allah shi ya sani وقال اذهبي فإنا لم نأكل من مائك شيئا ولكن الله سقانا
wa qala sai annabi ya gaya mata yace to baiwar Allah idza bi kidan fa inna cewa mu lam na akun min ma yake jin kin ga wannan nake ko kadan ba mu taba ba walakin Allah ta gana Allah ne ya shayar da mu ruwan naki a matsayin sababi yake Allah ne ya shayar da mu ba mu taba ruwan ki ba الحديث بدوله
to kaji wannan hadisin duk da ma yana da tsawo shine ma'ana وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه to labari ya zo daga salmai dan akwai yardan Allah ya tabbata gare yardan Allah ya tabbata gare yana cewa قال نبي الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa هل من وضوء annabi ya ce wai a gunku za a samu ruwan alwala hal min ma'i wuru'in akwai ruwan alwala kuwa Mhm.
فجاء رجل ب- فجاء رجل فجاء رجل بإداوة فيها ندفة فأبرقها في قده to faja a rajulin sai wani mutum ya zo bi dawatin da wani buta fiya dalbatin da dan wani kankanin ruwa fa a baraga ha fi gadin sai wani ruwan aka juye shi a koko Mhm.
فتوضأنا كلنا
gaba ɗaya mu muka yi alwala Mhm.
ندغفقه دغفقة sai ruwan yake ƙuƙuƙuƙu haka yana zuba ba adadi أربع عشرة مئة aƙalla dai mun kai ɗari da goma sha hudu ba za mu gaza da haka ba وفي حديث عمر في جيش الأسرة amma a hadisin sai na umaru to hakan ya faru ne a jahil usra a ranar yakin tabuka shine jahil usra wanda aka yi hijira da shekara tara وذكر ما أصابهم من الأدب kuma aka amfani irin yadda ruwa ya same su irin yadda suka gamu da tsananin ihirwa shine ma asaba min al'adashi حتى إن الرجل لينحر بئيره فيعثر فرسه فيشربه kamar yadda ɗazu muka faɗa hata inna rajula shi mutum laila haraba irahu saboda tsananin iron wallahi sai mutum ya soki raƙuminsa fa ya suru farsahu kuma sai ya tsotsi tumbin shine farsu min baini farsin wa daman labanan kalisan sa'i gandi shi to kaga farsihi tumbi sai ya tsotsi wannan tumbin fa ya shirabu sai sai ya sha na'am فرجب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء fara giba mala kenan wata wajja mala wata wajja sai na abubakar sai ya karkace ya nufi gurin annabi da ya karkace sai na abubakar ya tar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ila nabi sallallahu alaihi wasallam duwa ya ce annabi ka roƙa mana Allah mana fara baya dai annabi ya ce to shikenan sai annabi ya daga hannunsa mm.
فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت Mm, falam yarji ma da annabi ya daga hannun wala bai mera ba a ta kala da sama kabun ya mai da hannun sai da sama ta amsa haka za ka ce sai da ta- sama- sai- sama ta amsa rugugugugugugugu karan yana daukewa sai aka ji das das das das kuma ruwa ya biyo fansa kabat sai sama ta saki ruwanta famala uwa وملأوا ما معهم من آنية ولم تجاوز الأسكرة sama da uwa suka cika ma ma'ahun abin da yake tare da su min aniyati na ƙwarya eh na ƙware ne kin suka cika shi mm walam ولم yujawiz تجاوز الأسكرة amma sojojin dai wannan ruwan bai fice sojojin ba iya sojojin kadai ya tsaya shine walam yujawiz al askara mm وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه labari ya zo daga amru dan shu'aibu dan muhammadu dan muhammadu dan abdullahi dan amru dan asi wani ko a suna ka san ya fi ka ko a suna iman wanda Allah ya masa daraja haka ka sunan su wani dan wani dan wani in ka ji baban mutum ma yo amru dan shu'aibu ka gane ko shu'aibu ai suna annabi ne. kuma dan muhammadu dan muhammadu dan abdullahi dan amru dan asi to agun da aka ji wannan hadisi ya kai أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه بذي المجاز أرشت وليس عندي ماء to anna aba dalib kaga sai da na aba dalib baban sai da na ali bafa manzon Allah qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yana ga ya annabi huwa radihu lokacin ya goyi annabi shi ya goyi annabi akan zaki eh to ya goyi annabi suna tafiya wa bi zil mujazi wani kasuwa ne na zamanin jahiliya ake kira kusa da arfa kasuwan yake eh kusa da arfa nan kasuwar yake sunan kasuwar zillin mujahi eh kun ji yadda kasuwar yake to an zo daidai gurin a maka adishat adisti sai abu dalib din yake jin kishirwa mhm.
نعم أرشت وليس عندي ماء kuma da yake jin irwa abun su ba ruwa mhm.
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقدمه الأرض sai annabi ya sauka da ya sauka da dunduniyarsa yadda shi kasa yadda shi kasa fakara da mhm.
فخرج الماء فقال اشرم annabi ya ce to ga ruwan ya fito in ka je ka tambaya ka ce don Allah ina ne zilma jazi da a rafa a nuna ma gurin to ka duba guraren ka gani alaman alaman ruwa ma babu amma annabi da ya sauka yadda ka yadda ka sai ga ruwa ya fito ya ce baba sha ai ba magana muna tafiya da kai ka ce ba ruwa shi annabin yana tafiya shi ne ruwan kuma da ruwan ake bin sa eh da ruwan ake bin sa in kana tafiya da annabi ai da ruwa ai ba zai taɓa yiwuwa ana tafiya da annabi ba ruwa ba shi ne ruwan kuma shi yake da ruwa shi Allah ya baiwa ruwa Mm, to Allah mun gode maka eh duk wanda yake tare da annabi ya huta ko magana ne ai ana magana da ana yi ku ba ku gane ba ai Eh, yanzu nan sai mutum ya ce ni ba ruwa na to mu da ruwan mu ka je kai ba ruwan naka kuma yace magana ko ba mutum yana cewa ni ba ruwa na ba to mu da ruwan mu ka gaya maka haka. in mutum ya ce ba ruwa na annabi ya bari eh tun da gabara ne ba ruwanka ba ruwanka mu da ruwan mu da tsakin mu da ruwan mu shine annabi haka bai kenan shine wanda suka yi masa kara da gara wani ba ruwansa da ruwa da ruwan mu da ruwan mu kana musulmi abin da ya shafa musulmi kai suka ce ba ruwanka ne to annabi sallallahu alaihi wasallam mu sake rike annabi da daraja eh a lahira barkon abu biyu da za a dora mutum su kafin a je lahira babban jarraba shine daidai zare rai wallahi lokacin da za a zare ranka kaga kogin duniya nan duk idan an baka ba zai ishe ka ba eh haka iya ruwan zare rai yake shi yasa daidai lokacin shedan zai zo da ruwa a koko ya ce ka ce Allah biyu ne zan baka ruwa na to ba kowa ne zai tsallake wannan tarkon ba eh in ka ji kuma ya dawo ya ce ka ce annabi isa dan Allah ne zan baka ruwana a lokacin iro fa na iruwan duniya duk idan iruwan duniya nan an dora ma shi wallahi ba zai kai wannan iruwan ba shi yasa in kana so Allah ya tsere da kai da wannan iruwan na lahira to akwai maganin sa idan ka zo azumin lamarana kar ka sa son zuciya kar ka yadda da wannan azumin nasa na zamani baka gani ba ka dauka ba gani ba ka bari ka bar musu sai dai ka iya kokarin ka in Allah ya kawo kuskure Allah ya sani eh ka yi azumi in ka gani ka dauka in ka gani in dai kana azumi daidai to in Allah ya da wani irin ba zai baka wahala da yawa ba shine makaran makaran wannan irin na biyu kuma san annabi eh idan Allah ya saka mutu da san annabi to ka samu makaransa gaba daya wancan zai rage masa zafi wannan kuma makaran ne duka shi yasa muke muku kaman kuna ga muna muna takura ku in kun gani a dauka in kun gani a bari din nan dan ku muke yi kuma dan kanmu muke yi eh amma tun mutumin da yake munafurci bai gani ba zai dauka bai gani a bari sai ya mutu bai sai ya mutu da imani ba su sun sani ba aikin yahudu ne ba yahudu ne baka gana zaune lafiya sai watan ya zo a dangata da rigiman gangan baka ga azumin da ka ji in an gani a ɗauka ɗan zan muku sirri biya da in an gani a bari wai azumin na- na na masu karamin in an gani a ɗauka in an gani a bari kun ji wannan mu haka muke ko to azumin da ba a gani ba a ɗauka ɗin ba a gani ba a bari ɗin na suwaye ne na sarakuna ne to kai ba sarake ne yau tun da dama ba azumin ka bane ina ruwanka wannan azumin fa cewa yake na sarki ne kai sarki ne eh? azumin sarki akwai alkhairi to kai talaka ne duk Allah ka daina kai talaka ne su kuma azumin sa na sarki ne duk abin da ka gani a duniya in dai sarki kaga yayi ga abin halaka ne yayi ba sa ga annabi yana zaune sarakunan suka zo gurin annabi bari mu warware muku da suka zo gurin annabi suka ce annabi ya kore talakawan nan rigansu yana karni yana dauda su a musu wa'azinsu daban sai Allah ya ce wala tadru lil ladina la
ولا تذروا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فاعتذروا فتكون من الظالمين annabi yana zaune suka zo gonsa suka sa manyan kaya ga tarare yana kanshi suka zo suka zauna wurin annabi manyan mutanen maka annabi ya tare su faran faran da ya tare su san da zuwa san da zuwa san da zuwa ya girmama su suka ce me kuka zo yanzu kace mun zo karban addini sai ya gun naka ne wayannan rigan su yana doyi yanzu ya za a yi za a kore su ne sai mun yi karatu a gunka daga baya su zo ko yau in an koya mana mu mun tafi gobe su zo don ba za mu iya zama da su ba karni suke sun cika gaban annabi suka ce to yake tun da ya zama haka bari a koya muku din in kun tafi su ma sai su zo a koya mu suka ce a a yi a rubuce ka sa hannu mu sa hannu ka zafa munafurci annabi ya ce to a nemo takarda aka nemo takarda a nemo alƙalami aka nemo alƙalami za a rubuta fa jibril ya sauke wannan aya Allah ya ce wala tadru lil ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi wannan almajiran karka kore su ba dan komai suke zama yurida yuriduna waja yarda na suke nema ma alayka min fi hisabi min sha wa ma min hisabika alayhim fatadrudu ka kore su ya manzon Allah to wallahi idan ka kore su in ji Allah ya jefa ta kuna mina zalim na za ka rage wa kanka lada annabi biro da takardar haka ya saka aka saki biron aka saki takarda da aka wani zaga an matsa yi to idan kuma nan ku can wani ina jin ka na bora bai kora ba to yanzu yau ma da kake kalla na cewa na sarakuna na sarakuna to wallahi halaka ne mun gaya muku mun gaya muku abin ba kwayar kana nan garin namu kuka da ba za ka yi azumin ba salaki zai zo suna so amma ba za a je wata man kai je kana yi ka banzan bazara wato yayin balara ma an dauke kai har kana sarakuna ina ruwansu da kai kurin kai azumin mu na gargajiya da muka saba da kai mu suke farauta kuma Allah ya higa tsakanin mu ba za su iya farauto mu ba suna so a ce muna tare da su mun ki kaman kai kurin kana zaune kai azumin ka sako mana to kun gani ba da kai bane in kun gani ku dauka in kun gani ku bari kuma ku ji tsoron Allah ku yi dan Allah wannan shine ma'ana duk abin da aka yi in dai kana cikin talaka to annabi yana tare da kai mu je gaba kaɗan na'am wal hadithu fi hadha al bab kathir sai ka sa wayan ka asalin abba abba fata asalin ko ah in ga gama wannan dai ma ka karɓo ya tasa ka sa masa mardalatin ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء وما جانسه ko bayan wannan na annabi ya addu'a Allah ya amsa ai ba zai lissafu ba ba zai lissafu Allah ne wa annabi wannan daraja eh duk wanda ya rabu annabi ma ya zama mai daraja duk wanda ya so wanda yake son annabi ma yayi daraja saboda haka mu yi wa Allah godiya
الله